shine wabdirhu ka bata irin wannan auren fi sharibati cikin mai daraja lam yadkulin jaru zaujin mijin bai kwanan aure biya da ita ba kaga shi ma mafumi yar gidanku ce kawai ta tibire ta bar gidan ma gaba daya da ta je ta samu mai aurenta sai ta je wajen limamin unguwarsu ana yin zannan juma'a ta ce a daura musu aure liman ya zamo alwali aka daura auren ku gida ba ku sani ba kawai sai kuka ji an ce ai wance ta yi aure ma sun tafi Abuja da mijin sun tare a can to yanzu tunda an tare miji yayi kwana aure shi kenan ta wuce shi yasa nan ya ce wa firu fi sharibatin ka ɓata auren cikin ita mai daraja da ta je ta sa wani bare lam yadkhuli zawjun idan mijin bai kwanan aure da ita ba in yayi kwanan aure shi kenan bari aure yayi an muftuwa lam yadudi ko kuma zamanta bai tsawo ba ko da ba yi kwanan aure ba in dai ta tare da mijin sun dade tare shi kenan aure yayi to a takaice wannan shine rukuni na farko a rukunin aure alwali mun gama magana akan alwali to za mu shiga rukuni na biyu wasaniyar arkani na biyu a cikin rukunin aure shine maharun sadaki babban magana na'am kasamani shi sadaki kaman kudin kaya ne yadda in ka je siyan kaya za ku yi ciniki da mai kayan inda ciniki ya kaya za ka biya ka ɗauki kayan to haka in ka zo neman aure ma za a yi ciniki na sadaki in aka yi ciniki inda ciniki ya kaya sai ka biya wa rubu dinarin rubu'in dinari shine mafi karancin sadaki fa'ala ko abin da wuce rubu dinar in ya wuce rubu dinar nawa ne kurewan sadaki wannan ba shi da iyaka fal zaman ka lizumta haka ka lizumta rubu dinar ko sama da haka wato shi aure wajen karancin sadaki a malikiya rubu dinar ne amma wajen yawan sadakin wannan kuma ba shi da iyaka kawai sai inda darajar ta kaya ai a yanzu ni na ga wanda aka ce ai aure ma ba da miliyan ɗari miliyan ɗari a sadaki kuma aure ya yi miliyan ɗari kuma aure ma bai tabbata ba aka watse shi kenan kuma ta ci miliyan hamsin ka gani saboda haka shi aure bai da ainihin limit wajen yawan kuɗin sadaki wajen karanci ne ake cewa rubina amma wajen yawan kuɗin sai inda darajar ta kaya kaga za ka iya biya don ce a zamanin sayyidina umar wata rana da aure ya yi tsada ya yi tsada mutane samari ana son aure kuɗi babu ga 'yan matan kuma Umar ya min bari ya ce wannan wani irin abu ne an saka ainihin sadaki ya yi tsada har ya kai ga aure ya gagara ya ce daga yau kar aure ya wuce kaza yana faɗa tsohuwa ce ba ta ta ita ce lai sadaka za ta ce wannan ba hurumin ka bane ya ce wannan ba hurumin ka bane baka isa ba ta ce Allah ne ba ya ce wa in atetum idan na kin daran fala ta kudu shi'a Allah ya ce idan kuka ba su sadakin ƙindar, ne ƙindar shi ne kuɗin da kamar in hausa ne muna cewa malala gashin tinkiya. Ko fan taɓa sama. Wane mutum. Kaga kuɗi yadda bai da iyaka an ce kai ko naira ne aka ce za a baka naira adadin gashin tinkiya nawa ne kuɗin. To shi ne ƙindar. Allah ya ce kun ba su ƙindar a sadaki fa ta ku zumi shi'a. Umar yana jin haka ya ce kash me ya samu Umar tsofi ma suka fi shi ilimi ya ce wallahi ya gaskiya ne. Don ma ka ba haka.
Saharar layi. Allah wa haka shi ainihin gurubu dinarin fa'ala. Fa'ala din bai da iyaka sai in gida. Wata mulkun zaujatu nisbal mahari bil aqdi wa bil hula bil qari bil wadi aw bil wauti aw in makasar aman bi baiti zaujiya ma wudi'at mace tana mallakar rabin sadaki da zaran an daura aure saboda haka karka yadda a daura aure ba ku gama sasantawa ba in fa ka yadda aka daura aure ka biya sadaki ko nawa ne kudin sadakin daga baya kuka bafe aure watse bata tare ba to ta ci rabi rabin kudin ka za dama in dubu ɗari ne hamsin za ka samu in miliyan ɗaya ne dubu ɗari biyar za a baka shine watan bikin zaujatu nisbar marifin akadi da zarar an daura wurin ko daga daurawa ka canza shawara ka ce ka fasa ka saka to ta ci rabi rabi za ba wa kamilu laha kama cika mata sadakin ta bil qari bisa tilas bil wadi da kwanan aure an yi auren dubu ɗari biyar sadaki ta tare gidanka aka yi kwana ɗaya kawai sai ka ce ba ka yin auren ka sake ta to ta cinye wannan kuɗin kaf sisi ba za biyar maka ba awil mauti ko kuma da mutuwa an yi auren ba tare ba mai yiwa ma ana angwanci auren ne ana irin wannan wasa da mashin ɗin kawai miji ya je faɗi ya mutu shikenan ta cinye sadaki akwai ka'ida na almautu kan dukuri ta cinye ko kuma ita ɗin ce ta rasu an yi auren ba a yi kwanan aure ba sai matar ta rasu nan mata cinye sadaki ko kobo ba za a miyar ba aw in makasat aman bi baiti zawjiha ko kuma ta tare gidan mijin har an shekara tana gidan to wannan kan ma wujiyar ba take ta ba ko ba take ta ba sai ta shekara a gidan mijin abin ya gagara ya sake ta nan ma ko ko ba za miyar ba ba zancin bai sake ta mutum da ta tare har an shekara ta cinye su da wannan kenan la sadaqul misri bil wadi lazim in lam yusammi wal musamma in uli dama aure ta bangaren sadaki kala biyu ne akwai nikahul musamma akwai nikahul tafwi nikahul musamma shine auren da aka zo aka zauna aka yi tsadan sadaki aka aka sasanta akan kudin da za a biya nikahul tafwi kuma shine auren da kawai aka daura ba a yi maganar sadaki ba shi ma ya halitta tunda dai ba ya biyo aka yi ba aka ce a ɗaura auren daga baya za a zo a yi maganar sadaki in an ɗaura aure ya yi to irin wannan auren da aka ɗaura ba a yi maganar sadaki ba har sai da ya kwanan aure sannan an zo nawa za a biya ya ce la sadaqul misil za a biya ta sadakin tamkanta sadakin abin da ya dace a biya a irin matsayinta bilwaɗi da zaran ya take ta lazima wannan sadakin ya tabbata ya lazima a kan shi in lam tusammi idan baka ambaci sadakin ba an zo an ɗaura aure ba faɗi sadaki ba yayi kwanan aure sai ya sake ta to yanzu nawa zai biya shine ainihin sadakin tamkanta sai a ce yar ina ce yar gari kaza ce wace irin ainihin jinsi ce kaza yar suwa ya yar gida kaza to nawa nawa ake karban sadaki a irin wannan ainihin matsayin nata aka ce ai a bana dubu ɗari biyar biyar aka karba to dole dubu ɗari biyar ɗin za ka wasu aka ce a dubu ɗari ɗari aka karba dubu ɗari za ka wasu abin da ne ya cancanci sadakin tamkanta shi za ka biya tunda ba ambata ba wani musamman in abin da aka ambata kam in gulim an san shi shi za ka biya dama ka aiko an zo an yi mutum sadaki dubu ɗari da hamsin ka aure ta yi kwanan aure ka koro ta ka sake ta to yanzu wannan abin da aka faɗa din cif dole shi za ka ɗauka ka bayar ka ce a kwana ɗayan ta ci dubu ɗari da hamsin mu ci an kwana ɗayan ko waye hana ka ka zauna da ita har abada kwarai kuwa daga kwana ɗaya har abada duk farashin su ɗaya ai hukuncin ainihin shi ka yana hannunka waye ce ka sake ta saboda haka kana sakanta ko a kwana ɗaya ne ta cinye wannan kuɗin gaba da Allah kara lafiya walam yajuz min ajlihi an tamna'a لنفسها من بعد ودي وقع ولم يجوز بايا لتا من أجل صور كل سلاكي أن تمنع لنفسها كان مجد تكمت جدادي ديتا من بعد ودي وقع باين تاكو دي أوكو تاتالي جنانشي sun yi alkawari akwai gratuitin shi in ya fito zai biya ta kudin ta dubu ɗari biyar sadaki suna zaune suna zaune daga baya dan rikici ya faru ta ce wai za ta iya yarda da shi wannan biya ta ba da fari ya aka yi ta yarda da shi bai biya ba saboda haka yanzu ba ta da daman ta kudin da ya ganta ta ce su ya biya wannan a takaice shi ne rukuni na biyu salisu rukunin rukuni na uku a aure shine mar'atun matar da za a aura din ba zai yi a aure ba matar da za a aura misali mutum ya ce wallahi yanzu ya dan samu wadata amma har yanzu bai shawara matar da zai aura ba bari ya kirawo a yi biki in an gama bikin daga bayan ya yi shawara sai ya samu matar da zai aura sai ta zo dalilin yaya a yi aure ba mata haka ba zai yi ba ko kuma a yi aure ba miji a ce kawai a daura da muhammadu daga bayan mun yi shawara za a kai gidan wanda aka wannan duk ba zai yi ba aure rukunin aure ce an samu mijin da zai auren da matar da za a aura shine yace salisu rukunin rukuni na uku shine mar'atul matar da za a aura khaliyatun ita matar da zamo mara miji ba zai yi a aurar da matar da take da miji ba ko Allah yana cewa wal musanatu min aminan nisa'i lati eh wal musanatu farkon izun nan yake cewa والمنسلات من النساء اللاتي yawa illa ma malakat aymanukum to yana daga cikin wa'in da Allah ya jero sun haramta mutum ya aura kuribat alaykum ummatukum wa wa yawa to zuwa karshe ya Allah ya ce wal musanatu da matan aure ka tangangin mata matan aure su ma biya ne ta ku aura ba kaga kenan matar da mutum zai aura sai ta zama kadiyatun mara miji amma yanzu misali tana da miji a Maiduguri sai ta yi hijira zuwa Dancuwa mijinta ya ke yi hijira sai ta samu mai aurenta kuma duk ta ce za ta ƙara aure bai halatta saboda mai saboda tana da miji arad anil mawani shar'iyya sannan bayan ba ta da miji kan amma izinin aurenta sai ta tsaraitu daga dukkan abubuwan da shari'a ta hana na aure tsakaninku in ka lura a ayan Qur'ani Allah ya ce hurmat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi zuwa karshe ba to wacce zaka auren sai mun auna ba ta ɗaya daga cikin wayannan in tana ɗaya daga cikin wayannan to bi halatta ka aure ta bayan ba ta da miji kuma shari'a ba ta hana auren ta a wajen ka Arabi'u sai rukuni na hudu asigatu shine siga bil ifsahi da fisaha za a zo a yi magana da fisaha mun baka aurenta ka ce na karba ko wakili ne ka ce na karba masa shi wannan sigan zai fito ne min mallahu wilayatul nikahi daga wanda walikin auren yake waje shi ma'ana waliyinta shine za a yi siga da shi shine zai ba da ita misali in an zo sai ya ce na baka auren wance kai in kai ne angon sai ka ce na karba in wani za ka karba ka ce na karba masa to in ba samu wannan siga ba duk abin da aka yi aure bai ba an zo an taru an yi saukan qur'ani an yi zikiri an yi kaza an yi meme an yi walima duk an gama amma ba a siga ba yanzu aure bai ba amma da ana zuwa kawai ko zama ba su yi ba da suka taba ya ce yaya na zo auren neman auren wance mun baka mun karba suka biya suka tafi aure yayi kwarai kuwa sun talati da ake suka radu da mai duk wannan tabaruki ne neman albarka ne amma ainihin daura auren shine a ce na baka ka ce na karba shine sigan aure yayi fauran kuma wajen karban ya zama akwai fauri yana cewa na baka ka ce na karba amma da yake na baka auren wanke kace to yanzu abin da za a yi Allah ka ɗan jira zan yi shawara in na gama daga baya zan zo in na karba in ce na karba in ce ba zai yi ba ana yin sigan an baka ka karba bilabzin kuma shi sigan nan ana yi da lafazi ne babu wani nuruku babu wani nunawa kaman ba kaman ainihin kurma da sauransu dole da siga za a yi da lafazi shi kuma lafazin ya zama dallalin dawami ya nuna an baka ne har abada sai in kai ka ga dama ka saka mun baka aurenta mun aura maka ita mun tabbatar ma da aurenta a faɗi maganar da dai ba a sa lokacin da auren zai watse ba to wannan kenan to idan aka zo aurarwa mun ce ai mace idan ba ubanta bane ba mai gidanta bane in baiwa ce ba wasiyin uba ba ko waye ba mujibiri bane dole sai ta yi izini ta yadda za a auren da ita ko to yanzu idan aka zo neman izinin akwai bambanci tsakanin budurwa da bazawara wasamtu izinin bikiri kal kalami wa zuwujar yatimatin bin nudiki min kuma ya bin naqli khawfal fiski ko yace idan aka zo wacce za a tambayi izinin ta idan budurwa ce wasamti yin shiru izinin bikir shine izinin budurwa kanwar ku ce ko yar babban ku ce za a aurar da ita aka ce a tunda ku ba wanta bane dole sai ta yadda ta yi izini to yanzu an zo tambayar ta wance kina son wane in ta yi shiru shikenan ta yadda tana so an ce a sukutu ridan ko in ta yi shiru ta ce tana so amma wannan fa duk muna magana lokacin da ake cikin kunya budurwai suna jin kunya amma yanzu da wata ma ita za ta kawo friendship din ita za ta kawo masoyin nata akwai zancen waya ce kina so ta yi shiru a yanzu kan dole ta yi bayani saboda kunyan da matan da suke da shi wanda an sa cewa tana jin kunya ne bata faɗa ba yanzu irin wannan kunya ana ganin kusan ya so kal kalami kamar wannan ma'ana ta shiru kamar ta ce tana so na wazu jade timatun ana aurar da malainiya bin nudiki da furci idan malainiya ce kam idan aka ce kina son wani dole sai ta furta ta ce eh saboda wata kila shirunta din mai yiwa babanta ta tuna ta ce ikon Allah yanzu da babana yana nan za ka yi ga wannan gaba har a zuwa daga tambaya ta to wannan tunanin ne za ta yi shiru duk zai yiwu saboda haka dole sai ta furta ta ce eh ta kuma min kubiya idan bareni ya ce amana a hannunku dole ku aurar da ita ga tsananta wanda yake a matsayinta ba za a tauye mata haƙƙi ba kuma an zo aure da ita bin nakari da farin kuɗi za a aure da ita an ce za a ba da wani kadara maimakon sadaki shari'a ba ce ba sai dai in ita ta yadda kawfal fiski ko da yake ta yarinya karama ce ko ta yadda ba za a lura da idan ta ba dole a biya farin kuɗi kawfal fiski kuma sai in tsoron fasikanci ne yasa za a aurar da ita amma malainiya in dai ba ana tsoron kar ta lalace ba ne dole a yi haƙuri sai ta balaga ta zaɓi mijin da take so sannan a aurar da ita sannan washu wirar ƙabi dole a je a shawarci alƙali a ce ga 'yar wance fa babanta ya rasu ya bar mana amana kuma yarinya karama ce muna ganin a yadda unguwan nan nasu yake in mun bari mun ce sai ta balaga za ta lalace saboda haka yaya alkali ya duba ya ce ya izini sai a je a aure shi da shugaban alkali a je a shawarci alkali sannan wa ashiran balaga ko bace balaga ba ya zama ta kai ta kai yar shekara goma amma ba zai yarinya kankanu a wurin da yake a matsayin ta na ainihin mareniya ba bimari misilin mu dole a biya sadakin tamkanta ba zai yi a tauye mata sadaki mutum da mariniya ce ajaluhu kuma su gaggauto da sadakin ba zai yi a auren da ita a matsayin bashi ba yar sabata da hakika ya tabbata na'am auqif adari da waliyin kal abi aqda sabiyin aw raqiqin aw sabi yace auqif ka dakatar da aqda sabi safihin gaishe shi ne makulin. Haukim ka dakatar da aqda safihin kullin auren sahuhu ai ba kuma ta ba mun ce ya mace ce ba zai yiwu ta auren da kanta ba kuma ba zai yiwu a sa mace ko wani ya auren da ita ya cika sharadin wani taka. Amma ɗa namiji yana da daman shi ya je ya karɓa aurensa. waye mai karɓa wurin ya ce ni ne waye an ya ce ni ne ba laifi ba ne dama duk wanda ka zama ya wakilin ka ni. To a irin wannan sai ya zama sahuku ne wawa ne ya je ko garin ainihin neme-neme neman shi ne je samu wani aiki har ya samu kuɗi ko wani kyauta aka wani kuɗi mai yawa kawai sai je nemi aure ba da sanin iyayen shi ba ya nemi aure ba da sanin iyayen shi ba ko da ya je ya nemi auren sai aka ba shi auren har aka ba ka ɗaura auren shi ya je karɓo aurensa bayan ya karɓa to yanzu a matsayin wannan auren shine ya ce auƙif ka dakatar da wannan auren a larida waliyin a bisa yardar waliyin shi kan abi kaman uba idan ubansa yana raye sai an je an gaya wa baban a ce ga ɗanka wani sahuhun nan dolan nan ya ji ya ɗan yi karma karma ya nemo kuɗi shi ya zo ya nemi auren wance an ɗaura mar aure ya karba an kuma ya ci ato mu ma kam tunda aure yake so da bai yi ma yi mar auren zamu yi saboda haka shi kenan ya yi aure ya tabbata in goban ya ce kawai za ku marwa yau ko wato kun ga dole kun kwace mar kuɗi ba mu yadda ku dama da kuɗin mu shike na auriya ruci la ilaha shine aukin alani da wali kan ka dakatar da auren aqda safihin kullun auren sahu aure kikin ko bawa ya je aure au sabi ko yaro karami yaro karami ne dan shekara goma kawai ya iya irin dan jam din nan da irin dan sai da dan katin wayansa da me ashe yana dan tara kuɗin sa yana tarawa ya tara dubu ɗari biyu kawai je ne mu aure wani yarinyan ko dama Allah Allah ake ana ganin su kaɗe kawai aka ce a ɗaura mai auren aka ɗaura mai ya karɓi aurensa bayan ya karɓi auren to yanzu ya matsayin auren nan sai an ji an gaya baban shi in an gaya wa baban baban ya ce a to wannan yaro ya albarka yaro tun yanzu zai iya rike kan shi bismillah shi kenan aure yayi in ko ya ba mu sani ba yaro ko fili bai wallaka ba wannan gurin ai fili ku kamar shi kenan in sun kalbe kuɗin aure ya mushi. Ya yi kyau ya yi kyau.